الإحسان إلى يوم الدين وبعد يوم الأربعاء عشرين جوجر الجو ثاني هجرتنا دا أه؟ إيه يوم الخميس كو يوم الخميس عشرين جوجر الجو ثاني هجرتنا دا دبورة دبي هدو أربعين دا هكو wanda ya dace da 24 ga watan 11 miladiya tana da 2021 25 ne yau? a kuru ta 24 to yau 25 ga watan 11 ko? 25 ga watan 11 miladiya tana da 2021 kuma ga shi arin abin da masu karnuta masu karfin albashi muna cikin babul jihad ko? ya ce muna magana akan ganima idan an tara ganima yadda za a yi da ganiman da hukunce-hukuncen ganiman da yadda ake raba ganima da nawa za a raba wa za a ba wa za a hana da sauransu to a ƙarƙashin wannan maganan ya ce wa a kaza mu'ayyinun wa in zimmiyan ma urifa lahu qablahu majjanan mu'ayyinun mutum abin ayyanawa ma'ana mutumin da an san shi wane wa in zimmiyan ko da ba musulmi ba ne kafiri ne amma kafirin amana wanda yake zaune a garin musulmi a ƙarƙashin ainihin ƙulla amana wanda ake zaman lafiya da shi ya bi ya zauna tare da musulmi bisa doka na ainihin amana to irin wannan wa'akaza zai karbi ma urifa lahu abin da aka san abin gare shi wannan abin na wane ne bayan an kwaso ganima an tara ana gamawa sai aka ce ai wannan motar na wani ne wannan agogon na wani ne wannan na wani ne duk an san saboda tsakanin kafirai da musulmi ka sau tilkal ayyamu dawijuwa bainan nas wata ran su zo su ci mu da yaƙi wata ran mu ci su da yaƙi to yau mun je mun ci su da yaƙi mun kwaso ganima da aka kawo ganima aka tara kan araba a cikin kayan da aka tara aka ce wannan abin na wane ne musulmi wannan abin na wane ne ba musulmi ba ne amma kafirin amana ne muna zaune da shi a garin mu lafiya kalau aka wawware irin wa'annan abubuwan kafin a yi rabo to duk mutumin da mu'ayyani ne an tabbatar da wannan abin nashi ne to zai karbi wannan abin majanin kyauta ba fansa zai ba kawai za a ɗauki abin shi a bashi ne saboda ka'ida ta nuna kafiri harbi baya mallakan abin musulmi ko ya kwace ma'ana kafiri ko ya zo ya ci ka da yaƙi ya kwace ma abinka wannan abin sunan shi abin musulmi da kafiri ya kwace ana jiran jiran da aka samu da aka samu aka samu dama za a kwato musulmi abin shi saboda haka yau da aka je aka ci ganima kamar an samu damun kwato wa musulmi kayan shi ne yanzu gashi nan na musulmi ne eh an san wane ne eh to za a ɗauki abin shi a bashi amma ba ku fahimci abin ya ce mu'ayyanu wani lokaci zai yiwu a samu abin an tabbatar da na musulmi ne amma musulmin ba mu'ayyani ba ne ba san waye ba wannan hukuncin shi yana zuwa a gaba amma wannan an san wannan kayan wane ne wanda shi wannan wanen musulmi ne ko kafiri ne amma na amana wanda ake zaune da shi a gari daya to wannan sai mu ce zai karbi abin shi qablahu shi ma kuma kafin ayi raban ne an tara kafin a raba aka gane wannan abin na wane ne wane nan musulmi ne ko kafirin amana ne to a kaza majjanan zai karbi abin shi kyauta ba tare da ya fansa ba tare da ya bar koko ba kawai za a dauki kayan shi ne a bashi kaman abin ka ne wanda kafiri ya kwace aka samu dama aka je aka kwato ma kayan ka kaga kawai za a baka kayan kai mun gane wannan mu fahimci zancen yace muayyinun kuma yace ainihin qablahu don wannan akwai ainihin magana a nan in ba mu ayyani bane an san wannan abin na musulmi ne amma wani musulmi ne ba a san me shi ba amma duk inda wannan abin yake musulmi ke mallakan shi kaga ba mu ayyani ba ko kuma an zo an gane abin na musulmi ne amma ba kabla hu ba da hu bayan an gama rabon ganima shi ma hukuncin shi yana so a gaba wannan hukuncin sai musulmin muayyani ne ko kafirin amana sannan kuma kafin a yi rabon aka gane to yanzu a nan a saza majjanan zai karbi abin shi majjanan kyauta ba tare da ya ba da kokobo ba aga a hausa za ka ji suna fassara majanan da banza za a ce kawai zai karba a banza amma ai banza ba ba kawai kyauta shine majanan ko yanzu ma ba za ga an sa littafi wa zau majanan ba ai ana raba shi ba ko kobo ne ma'ana kawai za a baka abin ba tare da ka biya ko kobo ba amma fa wa halafa annahu milkuhu dole sai ya rantse akan cewa wannan abin mallakan shi ne har kafin wa'annan kafiran su kwace dan ba mamaki ya sayar misali mun san wannan motar ta Malam Ibrahim ce yau gashi an ji an ciwo gani ma an ga motar hakika gashi nan ita din ce mun sani da ita yake zuwa darasu to amma ai ba mamaki kansu zo su ci wannan ganimar da kwana biyu ya siyar yanzu kuma zai ci banza an ce nashi ne ce yana wani na wani ya mutu sai ka rantsi sai ka sha billahi allazi la ilaha illa huwa har lokacin da suka karbe wannan motar tana hannuna mallaka na ne sannan a dauka a baka yawwa wa halaba annahu milku sai ya rantse a bisa cewa wannan abin mallakan shi ne sannan a bashi to yanzu ga shi dama ka san dukiyar ganima mun ce a garin kafiran ake rabawa an fi so a zauna a can a raba ko to yanzu ga shi an je an ɗebo dukiyan ganima an zo an gane wannan abun na wane ne wannan na wane ne wannan na wane ne kan araba kaga an ce za a bashi kayan shi ko to yanzu in wane baya nan wahu mila lahu za a ɗauki abin a kai can inda yake a bashi in kana khairan idan ɗaukan ya zamo shi yafi alkhairi sai mu duba mu gani me abin sai aka ce ai zobe ne na gold kaga zoben gold kawai jefa a in ka je ka bashi kaga ba bukatan siyarwa sai mu ce a ɗauka a kai a bashi amma zai aka ce me abin aka ce ai buhun dawa ne guda biyar shi kuma yana ina yana kaduna saboda Allah buhun dawa daga nan zuwa kaduna ai a siyar a taimar kuɗin shi ya bi saboda haka idan ya bi a ɗauka a taimar shi ya bi alkhairi a ɗauka a kaimar wa illa idan ko da aka duba ga kinkimi abin a kaimar ba zai kyau ba bi a lahu sai a siyar mar da abin a nan a ɗauki kuɗin da a siyar da kuɗin. Mun gane? To, misali sai gashi an gane abin na musulmi ne. ko na kafirin amana ne mun ce ai zai karɓi abin shi kafin araba ko to kawai sai imamin ya ce araba to walam yamji kasimuhu ko da ya raba wannan rabo da wannan abin ba zai zartu ba ko an raba idan aka ji dole za a zuwa rusa dauki abin mutum a bashi mun gane wannan shi ma ya ce amma fa illa li ta'awulin sai dai idan imamin da ya raba din ya raba ne ga wani tawili da ya dogara da shi saboda a imaman malikiya din akwai wa'anda dama tushen magana tushen ainihin wannan karatun an ɗaura shi akan cewa kafiri harbi idan ya ci musulmi da yaƙi ya kwashi ganima wannan abin ganiman kafirin ya mallaka ko bai mallaka ba to a malaman an yi kaulani akwai kaulin da akwai malaman da suka tabbatar da cewa indiya kafiri ya kwaci abu a hannun musulmi a matsayin yaki suka yi yana kwata ya mallaki wannan abu to in ya bi tawilin wanda ya ce ya mallaka ya ce ai kafirin yana mallaka abin ya fita ainihin a mulkinsa saboda haka yanzu kawai ganima muka ciwo a hannun kaburi kayan kaburi muka karbo a raba kaga ya dogara da tawili ne ya raba to yanzu ba za a sha da wannan rabon ba mun gane amma idan kariya ya ce kai ba zai yiwu ba in aka ce za a ba kuwa mu me za mu samu kaga ba da wani abu ya dogara ba kawai ya yi tunanin ne an ce za a rarraba to ganiman ma zai zama ta Allah ku zuba a raba kawai kaga ba wani tawilin da ya dogara to ko an raba za a zo a rusa a ba kowa kayan shi mun gane wannan shi yasa yace illa li ta'awulin sai dai idan akwai tawilin da ya dogara da shi alal ahsani a bisa magana mafi kyau la in lam yata'ayyan ku fahimci zancen can ya ce wa akaza mu'ayyin ko shine yace la in lam yata'ayyan amma banda inda an gane kayan na musulmi ne amma musulmin bai ayyana ba ma'ana ba a san na wane bane yanzu misali an ciwo kafirai da yaƙi sai a ga ƙur'ani irin rubutun hannun nan da yanzu ka kai kasuwa zai kai dubu ɗari biyu kaga dai kafiri ba zai mallaki alƙur'ani ba jiddi dole ne wannan ƙur'ani na wani musulmi ne amma na waye ba a sani ba to yanzu wannan ba zai yiwu a ware shi ba dole za a zuba a yi rabon gani ba da shi tunda ba a san me shi ba shi ne la'in lam yuta ne bi khilafin luqlati amma da sabanin tsuntuwa kuma a wannan hukuncin akwai bambanci tsakanin ganima da tsuntuwa idan tsuntuwa abu aka yi kuma aka tabbatar da wannan abin na wani musulmi ne ko ba a san shi ba ba zai yi a zuba a raba ba dole a yi cigiya har a gano mai shi a bashi dama shi tsintuwa kam tarihin tsintuwa ma shine a samu abin da ba a san mai shi ba sai a nemi mai shi a bashi saboda haka yin a ganima ne an tabbatar da musulmi ne ba san mai shi ba za a raba amma idan tsintowa aka yi an san na musulmi ne amma ba a san waye musulmin ba to wannan ba za a raba ba dole a nemi mai shi a bashi wa bi'at khidmatu mu'taqin li ajalin za a siyar da hidiman bawon da aka yanta zuwa wani ajali in ba a san me shi ba in an san me shi za a mai da shi zuwa gurbin shi yanzu misali da aka je aka ciwo ganima sai aka samu a cikin wayanda aka kamo fursunonin yakin akwai wanda asalin shi bawon wani musulmi ne wanda shi musulmi ya yanta shi zuwa wani ajali yana jiran ajalin ya cike intu ne sai kuma kafirai suka zo suka cire yaki suka kwace shi yanzu gashi musulmi sun karbo to yanzu a nan in an san mai gidan kawai za a mai da shi ga mai gidan shi ne ya je ya ci gaba da hidima zuwa lokaci ya yi intu to idan kuma ba a san mai gidan ba amma an tabbatar da mutakun da ajali ne amma ba a san waye mai gidan ba to yanzu ya za a yi sai a siyar da hidiman nashi sai a ce saura wata nawa aka ce saura wata goma sai a ce wa zai sai kidiman bawan nan zuwa wata goma sai ka ɗaga nuya mu ce nawa ka siya sai a yi ciniki inda ciniki ya kaya in an siyar ma ka kawo kuɗi sai a zuba a gani ma kai kuma ka ɗauke shi ka je ma kidiman wannan watannin ajali yana cika ya samu yanci dama shi mu ta kulli ajali ne wa mudabbarin haka nan mudabbari an san bawon mudabbari ne in an san mudabbarin wani ne kafirai suka kama yanzu muka karɓo to za a miƙa mai gidan shi ya ci gaba da yin tadbiri har zuwa lokacin da mai gidan zai mutu sai ya samu yanci to amma yau an tabbatar da mudabbari ne amma ba na muayyani ba mudabbari ne amma waye muayyani mai gidan nashi ba san shi ba to yanzu shi ma za a sai da hidiman wannan tadbiri din na zuwa kafin a gano mai gidan shi ya mutu zaka ji aka bayi wa kitabatun haka nan kataba in an daura mar fansa bawan an daura mar fansa mai gidan shi ya daura mar fansa in an san mai gidan ana ɗauko shi kafin a yi rabon ganima za a mai da shi zuwa ga mai gidan shi ya ci gaba da biyan fansa in ya gama biyan fansa ya yantu to yanzu an san mu katabi ne amma ba a san mai gidan ba to sai a siyar da wannan kataba a hada dukiyar ganima a raba idan an raba shi kenan shi wannan bawan sai wanda ya sayi wannan katabar sai ya ci gaba da ainihin biyan shi ya in ya gama biya sai ya yantu la ummu waladin amma ba zai yiwu a siyar da ummul walada ba ummul walada mutum ne yake da baiwarsa yake sadaka da ita har suka haihu yanzu suna haifuwa da wannan baiwar ita ta fi ƙarfin baiwa ƙinni amma kuma ba ta samu yanci ba yaushe za ta samu yanci ran da mai gidan ke mutu mai gidan nan yana mutuwa shi kenan ta yantu ba za ta yi gado ba amma kuma ba za ta yi takaba ba ta yantu kawai za ta yi istibra'i jini ɗaya ta halatta ga ainihin mazaje kuma sunanta ba baiwa ba to irin wannan ummul walada muke ce mata uwar da in dai sun haihu da mai gidanta ko bari tai ko jini ta zubar aka tabbatar da ciki ne baci ta zama ummul walada to yanzu ummul walada ne na wani musulmi amma ba mu ayyani ba aka kamo ta a dukiyar ganima ana kawo ta kaga ita tsakaninta da mai gidanta istinta ne kawai yana da daman ya ji daɗi da ita daga yanzu zuwa kan ya mutu da kuma ya sirul hidima hidima za ta mara amma ba hidima irin na bayi ba dan hidima dai kaɗan kaɗan harin nan da mai gidan ya mutu sai ta samu yanci sai mu ce to ita kaga abin da yake haƙƙin mai gidanta a kanta ɗin ba abin da za a sa a kasuwa a siyar bane kaga in kataba ne kaga ka kataba kuɗi zai kawo in mu ta kuila ajalin ne kafin ajalin ya zai rika mai gidan shi hidima in mu dabbari ne kafin mai gida ya mutu zai rika yin hidima amma ita ummul walad ita ai ba wani hidima akan ta illa iyaka mai gidan zai ji daɗi da ita ne to wannan jin daɗin kuma ai ba zai yi a siyar ba Ba zai zai yi yi a ce to shi kenan za sharif ka sayi jin daɗin don ka sayi jin daɗin a matsayin me saboda haka ita kawai take za a yin taka shine la'un walade ba a siyar da hakki na mai gidanta na kasancewanta na umul walada in ba a san mai gidan ba mudabbar din ma Eh?
kafin mudabbar eh kafin mai gidansa ya mutu shine a daman kamun mai gidan shi ya mutu yanzu misali bawa ne mudabbari ai yanzu wannan mudabbarin ma'anan shi daga yanzu zuwa kan mai gidan shi ya mutu yana bauta daga ran da mai gidan ya mutu ya samu yanci kamar ummul walad kamar umul walada sai dai umul walad bambancinta da mudabbar shi mudabbar zai rika yin bauta zai je gona zai dauki garma zai yi waye waye duk abin da ka zai na bayi zai yi amma ita umul walad ba za a wahalar da ita ba kawai za a ji daɗi da ita mai gidan zai ci gaba da sadaka da ita haka nan kuma irin dan yasirul kidma dan share share dan wanke wanke me za ta rika yi kan ya mutu yana mutuwa ta samu yanci ka san ita ummul walad ko mutum ya aurar da ita. yanzu misali baiwa iddanta iddanta ba jini biyu ba ne sannan kuma ta kabanta wata biyu da kwana biyar ba to sai idan kuma ya ce iddanta jini uku ne ta kabanta wata hudu da kwana goma ne ba to yanzu sai mutum yana da ummul walada ummul walad ba dole ne ka rike ta kai ci gaba da sadaka da ita ba a matsayinta na ummul walad kana iya aurar da ita eh ummul walad ce ana nan ana nan idan ka gaji da ita kana iya kai in akwai mai bukata sai ta yi istibra'i sai ka aurar da ita idan ka aurar da ita har yanzu fa tana nan a ummul walad a hukuncin ta tsakanin ta da mai gidanta sannan kuma tana nan a matar wancan mutumin kuma ƴaƴan da ta haifa bayan ka aurar da ita ga wancan mutumin wa'annan ƴaƴan su ma suna cikin hukuncinta duk ran da mai gidan ya mutu da ita da ƴaƴan da suka haifa bayan ta zama ummul walad duk sun ƴantu amma ƴaƴan da ta haifa kafin ta zama ummul walad wa'annan kuma bayi ne kinni yanzu misali bai wasa ce ya aura wa wani mutum suka haifi ƴaƴa biyar bayan sun haifi ƴaƴa biyar wancan mutumin ya sake ta sai ya yi sadaka da ita suka haifi ɗa ɗaya da suka haifi ɗa ɗaya kuma shi sai aurar da ita ga wani sai suka haifi ƴaƴa biyar yanzu wayancin ƴaƴa biyar na kafin su haifu da ita sunan su bayi wannan yaron kuma sunan shi dan halal dan mai gida ne shi dan gida ne wayancan kuma suna cikin hukuncin uwarsu duk ran da mai gidan ya mutu yana mutuwa sun intu to a ƙarƙashin wannan hukuncin misali mutum ne ya auri ummul walada da ya auri ummul walada ana nan ana nan ana nan sai ya sake ta da ya sake ta ko da yake wannan karjin maudu ne fa da ya sake ta kaga za ta yi jini biyu ko tana cikin yin idda ta ga jini ɗaya kan ta ga na biyu sai mai gidanta ya rasu mai gidanta da ya rasu ka gane mai gidanta da ya rasu bayan ya rasu kafin ta gama wannan iddan sai mijinta ya rasu mun gane zancen kaga akwai tadakulul iddatain idan mace a idda biyu ne ai mai gida mutuwa mai gida ba masa idda ai. mutuwa mai gida yana mutuwa ta yanci kawai istibra'i za ta yi istibra'i kuma ya shiga karkashin wannan idan bai ci zancen ka'ida ta nuna duk matar da take cikin idda na mu- na ainihin mijinta in ya sake ta raja'i yana cewa wahiya zaujatu ma damat fi iddatihi akwai wannan ka'idan ba duk mutumin da ya saki mace tana idda in dai shikar raja'i ne har yanzu tana nan a matarsa matukar tana cikin iddan shi to a wannan tsakanin kan ta gama iddan in shi wannan mijin nata ya mutu za ta tashi daga iddan shikar nan ta koma iddan ta kaba mun gane yanzu za ta tashi daga lissafin jini sai ta koma kan network na wata hudu da kwana goma ina kai ka wannan muna maganin ya ba baiwa ba to ita kuma wannan tana bauta tana bauta mai gidan ka umul wala da ke mai gidan bai mutu ba sai mijinta ya sake ta kaga ai iddan bayi za ta yi ko tunda mai gidanta mijinta sakanta ya mai gidanta yana da iddan bayi za ta yi wata biyu da kwa abin nan ah, jini jini biyu ko to tana cikin wannan iddan na jini biyu kan ta ga jini na biyu sai mai gidan can ya mutu yanzu mai gida yana mutuwa ai ta- ta samu yanci ko to mai gidan yana mutuwa mijinta shi ma ya ce gagarinku ya mutu mijin yana mutuwa kaga za ta tashi daga idda na ainihin shika za ta koma iddan takaba to yanzu iddan takaban na me na iya za ta koma tun da ai mai gidanta yana mutuwa ta samu yanci mu gane yana samun yanci yanzu wannan takaban yana zuwa za ta tashi daga iddan baiwa sai ta koma takaba na iya to haka ainihin hukuncin umul walada yake ba mu dakata nan saboda kuma za ta gaji shi akan Eh?
wani za ta gaji mijin ko ta gaji mijin ba eh kwarai kuwa za ta gaji mijin za ta gaji ai ta kaba za ta bar cikakke na ƴaƴa ta gaji shi ina kira maka Allah Na'am.
wannan sadakin da za ka karɓa wani sadaki sadaki za a aure ta ba eh eh to za su sadakin na waye na